بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba takwas ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijira annabi alaihi salatu wa salam daga makka zuwa madina wanda ya ne da tara ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba a manta ba mun tsaya darasi na ɗari da sha shida a cikin wannan littafi mai albarka alwaji sai dai ihe sunna wani kitabi da aji za mu tashi darasi na ɗari da sha bakwai muna cikin kitabul aiman wan nuzur inda muka yi darasi guda ɗaya a cikin shafi na ɗari hudu da saba'in da takwas malam zai tashi ko za mu tashi al-yaminul gamus rantsuwar da ake kiranta al-gamus shine سميت بذلك لأنها تجلس صاحبها بالإثم ثم في النار أنا كرن ترنتوا بالميروا سودا تنا بالميرجا ما أبوتون wannan rantsuwar wato ko tana dilmiyar da ma abokin wannan rantsuwar cikin zunubi da kuma wuta isa ke ce mata al-yaminul gamun wa hukumuha hukuncin ta kuwa da hukuncin da za a yi magana a kai yadda yi da yaminul kadiba in ba kuma da ba ai ya ce rantsuwar ta kasu gida uku al yaminul lagu ko al yaminul lagwi thumma al yaminul gamud ita ce ta biyu sannan al yaminul munaqida to yaminul lagwi ita ce wanda Allah baya kama mutane akan ta mun yi ta satin da ya wuce sai wanda Allah yake kama mutane akai ita ce mai jibriyarwa mutum ya yi kawai ba ba zancen kafara zahiri Allah madaukakin sarki zai kama shi da shi za ta kai mutum har cikin wuta shi ne ba da yake yi da yamin likafi ba ita ce rantsuwar ƙarya allati tuhuzamu bi hal huquq wadda ake cinye haƙoƙin mutane da ita ita wannan rantsuwar da ƙarfin siya mutum zai zo ya rantse kuma ƙarya yake dan kawai ya tabbatar da haƙƙin wani da ba nasa ba awin da ke yusadu bi halfisku ko kuma a kai tsaye a yi rantsuwar dan wato a aikata wani fasikanci na ka ce alfisku shine alkhuruji an ta'atillah ko kuma sai a luga in kana so ka gane ma'anar ne fisku idan aka kawo mangoro lokacin mangoro ka ba yaro nan ne ya yi ta mulmulawa ya yi ta mulmulawa in ya gama yin lokaci me yake faruwa da ƙarshe kwallon ne zai fito fi shine fisku eh yadda ga wannan kwallon zai fice daga cikin jikin ya ke kira alfis an fahimta da kyau yauwa to fita daga da'ar Allah shine alfis na ka cewa da fasiki ana rubin wanda ya fita daga yi Allah zai yi akan abin nan da yi shine alfis to shine abin da wani yake gaya mana ne yace wal khiyala da ha'inci shi ba mutum ya rantsuwa akan ya sani ba wallahi da layi kaza wani abu za a biyar ma a gayyato wani ya rantsi wani abu aka yi ko dai wata ƙarfi ne aka kulla sakamakon rantsuwar wani kai ka yadda kaga an ba haɗinci kai an haɗince ka wasu miyar da zalika an kira wuta da wannan sunan da an na gane su sahibaha fil ismi thumma fil nar shine ma'anar da ya bayar domin tana dilmiyar da mai yin da cikin zunubi da wuta wayya min akbaril kaba'ir lallai tana cikin manya manyan zunubai wala kafara ta fiha sannan kuma ba ta da kafara li anna allah yaqul domin allah madaukakin sarki yana cewa walakin yu'aqidukum bima aqadtumul ayman Allah yana kama ku da rantsuwar da kuka kulla ba wai zubuta baki ba ce da ka ta kalkari ta shirya ka yi ka ya ma san ji ba za a kotu ko ji ba za a zo a tattauna to ya shirya cewa aka zo zai rantsuwa iri kaza ai wannan kuwa wanda kafara mutum zai to shine malami ce wala kafara ta fiya ba ya mata kafara لأن الله يقول ولكن يعذبكم بما عقدتم الأيمان وهذه يمين غير منعقدة wannan ba ita ce rantsuwar da ake kira munaqida ba ga musti لأن المنعقدة ما يمكن حله domin idan yaminul munaqida ita ce wanda za ka iya warwarewa abu ne ka daura ka tuskare kitso ne idan kai ba ana warware shi ba kaga ba al-munaqida ba ita ko al-gamud mutum ya faɗa ruwa a ya tafi kenan yawwa kawai dilmiya ya yi dilmiya a ruwa ba ya shiga ba ya dilmiya a ruwa to ya tafi kenan sai ce wala ya ta'atta fi fil yamin al gamus al birru aslan ba a yi zai cewa biyayya ga Allah asali ita a yamin al gamus dama ba ta wato lantsuwa ce ta cuta wata kwata ba ba niyyar gun Allah ne da ba ba mun aiki da ba ce mutum ya ce wallahi wannan kuma zuwa gidan ka ba wannan ba ga mutu ba ce kulla ce yi wallahi wannan kuma ba ki komai ba ko ba kuma ba ka komai ba wannan ita ce mun aiki da ita ce wannan kaga ana iya warware da domin wani aikin alkhairi ne ka hana kanka yi ba za ka kuma taimakon sa wakaninka ai kaga ba abu ne mai kyau ba ba za ka kuma zuwa gidansa ba ai ba abu ne mai kyau ba ka kuma rantsi ba abu ne mai kyau domin kada on ra'ayi ne ko yanke zumunta ne yanke zumunta ko Allah baya umarni ne قال تعالى ولا تتخذوا ايمانكم دخلا wane mutum Allah ya ce kada ku riki rantsuwarku a suratul nahl dakhalan a matsayin yaudara ay khadi'atan wa gajran kada ku rika da rikon rantsuwa ku a matsayin yaudara ko wanda zai zo dan yaudare ka da rantsuwa zai kai kuma saboda kana ganin girman Allah zai ka dauka ba za a rantsa da Allah akan ƙarya ba joji ne joji ne da halal dan yaudara bainakum a tsakaninku fata jilla qadamun ba'da rubuha yin haka yana janyowa daga daga islami bayan da suna kan turba irin rantsuwa ke zantu kaza ne kamar hanyar Allah wata zuku su'a sannan ku ɗanɗani abu mai muni bi ma sadattu ma an sabilillah saboda abinda wato kuke toshewa kuke hanawa da bin Allah madaukakin sarki shine bi ma sadattu an sabilillah sai Allah yake wa lakum azabun azim to ku sani masu irin wannan ɗabi'ar azaba babba ta tabbata a kanku قال الطبري شيخ المفسرين yace ma'anar aya rahimahullahu ta'ala ma'anar aya ma'anar aya shine la taj'alu aymanakum allati tarifuna biha kada ku sanya wannan rantsoyin da kuke rantsoyi da su ala annakum tuquna bil aya akan cewa za ku cika alƙawari liman ahadtumu ga wanda kuka yi alƙawari ni dan halal kun go yanzu zai fata haka da ba tafsiri yake in ka je sai ka kalma ka koma idara ta bayanin ta to zai ce ai khadi'atan wa gadira yaudara dai da yaudara ai yau zai yaudara ake ji khadi'a yaudara gadiran ma yaudara an gane ko yawa liyatma'innu ilaykum dan su samu nutsuwa da ku wanda karan da zai nutsu cewa ai sai da yaranci amma malan rantsuwa bai baka ji rantsewa domin mun biya a baya cewa aka rantse muku da Allah ku yarda ko to to kai da wannan kai la'akari wa antum tuzmiruna lahum al-gajra alhali kuna koye musu al-izmar kuna koye musu na ba a zuciyar ku ne wajara suna koye wani abu ne wajara a cikin zuciyar wannan in ka koma cikin tafsirin tabari mujalladi na 14 jabi na 166 zaka ga wannan bayani shekul mufassirina kusan shakundum kenan sai ce وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يجي على الاشتراء والكبائر ابا بند ake kira kabira kusan wannan mun yi bayanin da a baya alkabair abin da ake kira kabira ka fahimta da kyau shi za a ga wasu malaman sun ce guda bakwai ne kawai su kabira laifuffuka kabira bakwai ne saboda hadisin bukari da yake ittani mustaba al-mubiqat ku kiyayi ku nisanci ababen nan guda bakwai wanda halakarwa al-mubiqat bi ma'ana al-muhlikat al-ishraku billahi wa sihru wa qatl an-nafs ko duka aka jero wa tawalli yawm azab wai na wanda sai suka ce su kadai ne kabira shi sa wani malami da ya zo ya yi littafi a zawajar wani ma da ya zo zai alkaba'ir wani da ya zo kuma yin alkaba'ir din sai linka shi wannan sai guda iya bakwan nan ya dauka ya ta bayani za a bi da ya zo sai ya dauki guda saba'in a cikin alkaba'ir ya bayani wani daga cikin magabata da ya zo shi ba sai ya dauki guda ɗari bakwai shi kuma to kaga nan ba za ka sha wahala ba me za ka yi kawai shi ne wannan sai malamin ibnu hajar abinda za ka yi shine da yazo ba da wata formula ibnu abbas ya faɗa cewa abin da ake kira kabira duk abin da Allah ya tsinuwa a kansa ko ko kuma aka ce idan mutum ya za a tashi a wuta ballan da za a ce ba khalidi na biha abada ko kuma za a yi mar haddi kaga yanzu ko muloli ne ko kai ma ka je yin KYC din ka majistara din ka sai ka dau wani sai ka karo domin za ka iya zuwa ka gano ga wata aya ta ce duk wanda ya kaza za a yi maka kaza sai ka sa shi cewa kan laifi kaza ka bira ni dalili na saboda aya kaza yayi shi za an ka dauki gomunan za ka kabira tana da yawa duk abinda Allah ya tsinuwa a kansa ko fushi la'anahu Allah wa kadiba alayhi wa addalahu to duk wannan alamomi ne na cewa wannan laifin kabira ne duk wani laifi da kaji Allah ya yi zai yi fushi da mutum zai sa shi a wuta ya tsine masa za a yi haddi za a yi to duk kabira ne to shi sa wannan malamai ibn Hajar da yazo ya fadada ya kai sa har zuwa 700 yayi idan ka je abu cikin ka gano bai karo wani abu ba kuma ka samo dalili za a karba to kaga kabira tana da yawa duk inda take da wannan gomula ita ce kabira shi kuma babban laifi ne da yake sa wato remedial din mutum mai tsawo ce a wajen jahannama Allah ya kiyaye inda bai kai girka ba a bai kai kaga an ji al-ikraku billahi ma ba za a ce remedial ba ba remedial da shirka ko yawo dai karamanci ita kalidi na biya abada ne wa yanzu ma duna zalika liman yasha kaga ma duna shirka banda shirka ita shirka Allah baya yabe ta saboda kaga babban laifi to kaga to shine malai yake mana na farko kenan wa uququl walidaini da musguna wa iyaye saba musu musguna wa iyaye kaga muna bayani akan kyautata wa iyaye shine yi musu abin da suke so kafin su saka an gane yi musu ka in suka saka ya zama umarni kana iyi ka zama ya zama ak al'aqu li walidai shine wanda aka ce yayi yi amma kyautatawa shine in san tana son kaza to bari in kafin ya sani ko kafin ta sani wannan shi ake kira da wato kyautatawa iyaye tana son a share gida kafin ta dawo sai kika share to wannan shi ake kira kyautata wa iyaye amma mutuna musu kuwa shine duk abin da suke so tun daga karami har babba bala da kullahu ma uffi tun daga uffin nan har zuwa kisa shine mutuna musu tun daga uffi kace na ko shine kace irin misali da ake bayarwa za ta ce zo ki fiyo min kayan jiya tana zuwa da taje fiyowa tana dawowa ta fiyo da ta sai da ba ta ta ji ce au ko ma ki fiyo a taro kina dawowa ce kuma ba ki fiyo albasa ba ko baka fiyo albasa ba tana jin wani abu a ranta umma da ba hada da ito ta zama mai cutar iyaye ballanta za ka furta cewa wallahi umma da ma hada shi kai ko wallahi abba da ma kaza a ka zama mai cutar iyaye shi ne mutanen da na ba wani yaro kwanaki ko da mahaifiyarsa ta karɓi waya a nan ta ce wai ya kusa karewa saura ba ɗaya shi ne wai ke korafi kaza kaza har ta ya fita ta ta sai da ta dake ni kaza aka kawo tsara tunda yara ne yan makaranta kaza nace kai yanzu ban da rashin hankali nace ba wai tajin waya ba idan jininka ne zai cika zai zama tajin ta rika zuka yana jirowa tsan kirki ne kai ba za ka yi magana ba sai ka mutu ta ce Allah ya ji kan kawai shi ne kawai in ka faɗi ka mutu zai ce to Allah ya ji kansa garin bi na ya mutu haka yake amma akan cajin waya caji kai faɗa kai mata faɗa to ka ji fa to wannan shi ne cutar iyaye zanto ba ka jin tsara ko me suka ce za ka je sama da wada'ata shi ne muna karatu da wasu wajen su ne to Allah ya je mana da ce amin saboda sai ka yi da gaske wallahi sai ka yi da gaske saboda musamman suka fara girma ku to za ka zama wato za su zama furajayi masu wato wanda ake lallabawa idan ne ka sake kai karau ne kayan karau ne in ka sake ya mahaɗi ya mace ka shiga uku domin a lokacin kai yanzu kai kake kokarin kaccan gaban ɗin ya tafi daga hannunka dan da kake yaro ba komai za ka gama tabaraka amma in suka fara girma ko a kuli za ka yi Allah ya raba ku lafiya dubbul saboda yanzu abin da kai musu na yaran da ki za su rama wannan yaran da ka rike ka rike abubuwa da ke gantaka sai kai abu sai kai shi ne nace musu yanzu dan Allah ke yanzu da an kira ki nace sau nawa zan kira karama yaro wa ya kai yaro kira ba sai yanzu ka kowa gida yaron ka rika abba kamar in kana amsa yayi da ka san me jan tarbi sai ka ga kike kira Allah ya isa ko ba haka bane ya rika kiran ka kenan musamman in kana da wanda wasi wayan nan da yawa ba ya rika kiran kamar me tarbi ya faɗa ka ba abin da zai yi wallahi ba abin da zai yi in ka amsa kai juriya kuma faɗa wani lokacin ba sai ka amsa sai yi ke da dariya kuma kuma kiranka to kai yanzu don an kira ka sai ka kosa ko kuma misali hira hira idan mahaifinka ko mahaifiyarka ta girma yanzu ko labari dai zai ta maimaita ba sau goma a zama ɗaya ko kuma duk zuwa in zuwa kake sai dai ma wannan labarin wallahi kai irin sa ka rike kana yaro sai ka zo ka bada la ka fa bayar sai ka kuma bada kai ma to shi yasa gaba ɗaya rayuwar da take dawo shi da Allah madaukakin sarki ne dauko tsarin sai yace wala taqul lahu ba uffin wala tanharhum tunda kai hakuri da wannan abubuwan naka kai ta kira umma umma umma ta amsa da goma to kai ma sai kai hakuri domin yanzu ramawa da idan ma Allah ya taimake ka sai an kai matakin da hatta kaya da suka rika sawa sai ka samu za ka yi fitsari a cire a sa su in Allah ya ga dama sai iyayen da sun kai wannan nufar a ga ya haƙurin ka yi kai yadda ta yi haƙuri da kai kai fitsari sau biyar a dare ɗaya ana sanyi ko ta canja ma yanzu da ake ko da abin fasi a ta canja ma saboda hatta in ya jike ba sa so ya zauna a cikin ka sai an canja saboda karka samu ciwo amma ake gaya mun wani bawan Allah da da ya tashi shi mahaifiyar tasa a wannan diyare din da muke da su sai ya kai ta can ya haɗa ta da yar aiki wallahi makociyar da ni take gayawa ta ce wallahi malam na sha biyowa ta cizo wannan na kuka mai aiki tana bulin ɗinka saboda ta ba za ta zo matakin da za ta yi bawali idan dai wannan bulala take dauka ta gane aiki ba ka ɗauko ta kawai ta kula da ita su kuma suna kan nesa mijin shi da matar saboda kar ta dame su sun waye musu gida da mai kuɗi ne gida daban Allah makoci da kanta take gaya mu tace wallahi malam na kashi tace wata rana dai suka zubi da korafi yayi yawa makota tana yawan jin tace juwa tana kuka kawai ta yi bawani kuma wannan ba ka dauko ta dai mata saboda haka tace wata rana ta wuce gowa an tambaye ta cewa wai gaskiya ne wannan housemate din tana bulin matan gidan sai ta ce ita bata gani ba amma tana biyo iyonta na ce kin bada amsa mai kyau kaga ya amsa ta yi bata gani ba amma dai tana jin iyonta bata san me yake sa ta ihun ba kaga ma ta hankali ne yace mun wallahi tace mun wallahi ka san da aka kwanan kawai dora aka yi ba wani abu da suka mataki da karshe ba mutuwa ce da tijon yanzu dan Allah ne gari yawa na kaga irin sakamakon da aka yi mata bai da san yadda turawa suke yi dan a kai su gidan can gidan ajiya ba ruwan su da su to wai a kasar musulmi a wannan ziyarar irin namu da muke da su a nan kawai aka ware ta a gida da mai aiki in ta yi bawali ko bayan gida abun bai yi mai aikin mata da ko ta zane tana dukan ta tana gyara ta yadda ka sa ana yaro irin haka wallahi yanzu wannan kuma mai irin wannan ya rika jin zai gaba da duniya lafiya kai da za ka zo ka zauna yadda ta ci fitsarinka da kashin ka kai ma ka ci lafiya shi ne albarkar a yi gaba ɗaya a nan za ka samu albarkar cikakkiya Allah ya sa mu gawa lafiya Allah ya kiyaye mu dan zamewa ce in mutum ya zame shi ke Allah ya kare mu to shi ne yake ah kaga uqul walidai kaga yana ciki daga shirka kun ga hikima ko saboda in Allah ya bayani kan biyayya gare shi zai faɗi kyauta ta wa iyaye da ba a tare suke kullum to hata wajen sabawar ba daga shirka sai wannan kai ka san domin su suka yi sanadiyyar zuwa ga duniya har ma ka samu damar bauta Allah ya halice ka amma sanadiyyar zuwa ka sanadiyyar su ne to anan ne yake ƙara jan hankalin mata cewa su kuma su yi haƙuri duk inda mace take da yadda abubuwa suka kai ki yi haƙuri ki a yi ɗanki a gidan aure eh domin wannan shi ne ya ma kika samu daraja ta uku akan namiji in ba da haka ba ki fi namiji komai ba eh in aka tambaye ka aka ce me yasa aka ce wato wato waye kuke kyautata bai fi tantanta da kyautata wa tsakanin uwa da uba annabi yace ummuka thumma man ummuka thumma man ummuka thumma man thumma abaka ana hudu wannan dalili ne saboda kin yi hakuri kin haife shi a gidan aure domin gaba ɗaya alkhairin da za a iya kawo ma babba kenan a samar da ke gidan sunna na taɓa karantarwa a gidan yara inda wanda ake runto wannan akwai yan mata da wata sa'adatul muslim ba wa kiwo jami'a wani lokaci na dan tsawon lokaci haka har sai da muka dan saba waje da 2001 2 3 haka a wannan lokacin to saboda haka wata ta tawo fara ta ce a yan matan ita wallahi malam Allah ya zama irin hadisin hadisin wa za mu biyu ko mahaifiya da ita wallahi ba in ta ga mahaifiyar da ba sai ta kake ta saboda ta kai shi in ka tuno wai ta hanyar da ta samar da ita ba ta san kowa ba a nan suka girma to saboda haka wannan babban alfarma kenan da iyaye suka yi ba ta farko to shi sa idan ba ki samar da wannan ba to wannan martabar da za ki zo ki kafa ba da ita babu babu to kaga sai ce wa qatlun nafsi da kashe rai ko wanda ne kashe rai kawai annabi listigraful wato jin jinsin rai kawai Allah ya ce kai ne rai kaga bai ware na mumini ko wani sa ba Allah baya san kisan kai kan aya ne ya ware ba da mumini amma kisan kai Allah baya san gaba daya in dai ba mutum da hadi la ji wannan umarni ne amma kawai akan shari Allah baya wal yaminul gamud mahallin shahid da rantsuwa mai tilmiyarwa وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس ليس لهن كفاره annabi kira da abin Allah tabbata gare shi yace abubuwa biyar ba su da wata kafara kun ji ko ba yi musu kafara shirku billah wata kafara sai dai ka tuba kawai ka dira abin da ake nufi kenan in ka tuba Allah zai karba amma wai ka ce bari kai shirka kamar yadda wasu ke zuwa gidan boka in mutum ya je zai ce bari ya kabbara ya kuma a ai ba nan zuwa ba ba a yi wa qatlu nafsi bi ghairi haqqin da kake rai ba tare da haƙƙi ba aw nahabu mu'mini to anan ko kwace annabu akwai ruwaya da naga ta zo aw buhtu mu'mini albuhtu buhtan kage kai wa mu'mini kage nan kuma kwatan mu'mini to kaga ne dauka wanne ake nufi shine mumini ya yi kwace ko ai wa mumini kwace duk gaba daya kana mumini ka zama mai kwace ai wa annabi alaihi salatu wasallam cewa wa da za a yi mutum yana mumini ya yi kwace wala yasriqu tariqu hina yasriqu wa huwa wala yantahi bi dhubatan hina yantahi buha wa huwa mu'min aka ne ko yau wani zo da kaga ji ya dauka mutum yana mumini lokacin da ya zo yin kwaje to sai a zara imani awil firaru yawma zahfi ko kuma gudu ranar gumurzu ana cikin yaki mutum ya shirka da gudu ba juyawa dan dabarai strategy na yaki ba mutum ya juya ya juyo da gudu dan wasu ƴan uwansa sun lage in an biyo shi su afka musu wannan dabarai yaki amma dan guduwa kawai wannan shi ma yana cikin manyan laifuka kun ga hatta an kuka kalli wasu daga nan hatta a cikin wajen ijitan hul sab'an mubiqatin disney wanda ma muka biya din nan kawai na abu mu'min din nan ne wata aw yaminu sadira an gane ko ko kuma tabbatacciyar rantsuwar da ya kace biha malan rantsuwar da aka tilasta wanda za a kwaci wata dukiya da gairi haƙƙi ba tare da haƙƙi ba rantsuwar ƙarya kenan wanda aka tilasta wanda zai ya zo ya rantsi akan cewa ya tafi akan cewa a gabansa akai ko kuma a ba ma tilasta ba shi akan kansa kawai ya ga dama bari ya idan abiya yi kawai ya fake da cewa ya tilasta ba a ko sa kansa yi inda ta ƙarya ce su ta shiga to kaga wannan rantsuwar baya mata kabbara duk wanda yayi kawai um ya zama daliliyayye in ya mutu akan wannan yanayin Allah zai saki a wuta ta uku al-yaminul munaqidatu wa hukmuha sai rantsuwar da aka kulla ita ce wanda ake wa kabbara da hukuncin da al-yaminul munaqidatu mun fada daga al-uqda ne kulli kido ka kido ana warware sai ce tanan ne in karfe wannan ba za ka manta ba tunda ya ce al-munaqida abin da aka kulla annabu kuma kaga wanda take ya tashiya eh hiya yaminul lati yaqsidu ala hali ita ce rantsuwar da mai rantsuwa yake nufata eh dama ya kulla niyya wa yusammimu alaiha sannan kuma ya zartar da ita ko ya kurumce abin nufi idan sai rubi ya zama sun mun hukumu kawai sai tun da yake kawai ba da suka yi da kanin sai ce wallahi ba zan kuma a ba da registration mani ba zan kuma biya ba ba kaje kai abin da lafi kaga ai ya rantsuwa akan ba zai alkhairi ba idan sai harifi ya kurbuce duk wanda zai zo ba shi shawara ba zai ma dauka ba kai da kawai a kyale da Allah ka kyale ai na rantsi ko ba ka ke bada ba sai ce ai na rantsi taukilan li fi'li shay'in dan ya karfafi aikata wani abu a wutar ki ko bari wallahi ba zan kuma zuwa gidan ki ba yayarsa ko kanwarsa fa in bara bi yaminihi fala ta'a alayhi in ya ba Allah da wannan rantsuwa to ba komai da wallahi zan zo gidan ki kaga wannan ayi bin Allah zai da ita wallahi zan baki kaza bari karshen wata ya zo to wa in hadaka fa alayhi kaffara in bai warware rantsuwa to sai yayi kaffara لقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم saboda Allah ya ce Allah yana kama ku ne da abin da zuciya ku ta tsawarwurta ta kulla wa qawlihi walakin yu'athirukum bima aqadtumul ayman Allah yana kama ku ne wato da abin da zuciya ku ta kulla dan ta tsawarwurta nan kuma ta kulla duk ma'anar su daya mun ji wannan kun ji rantsoyi guda uku mabnal aymani ala niyya to ga wani kuma guri da za ku yanki ko zai kai a hankali kai da kake je da kaya wani lokacin za ka mutum yana ɗan ƙidiri ya fi iya yaudara domin ya ga abubuwan da zai yaudare ka da su kai baka san su kun fahimta yawwa bara ku ji mabnal aymani alal niyya wato jina rantsuwoyi akan niyya an umar bin al-khattab radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul na ji annabi yana cewa innamal a'malu binniyya kun ga shi wannan yana cewa hadisan da aka ce guda uku ko biyar da ibnu da kiki ya ya kawo a jarhi kamar mutum nawawi yana da kyau ka kana kana karanta nawawi a shiro din da kake tara ka mallake shi dan karami ne amma za ka rika samun ha'idodi da babu su a sauran in ka kai da duniya ka ba amma za ka samu da babu su a sauran alal akallin za ka karanta da littafi kamar arba'una hadis a ce kana da alal akalli shari'i uku ibnu da kiki ayi ibnu rajab usaimi eh in ka hada wayannan ko za ka za ka san Allah ya da duk bayanin da za ka iya yi za ka samu wannan akwai fa'idar da babu a can wannan akwai za ka ka tara abubuwa da yawa ballantana kuma ka ci gaba in ku ka dora abin da yawa an gane ko to sai yace wannan hadisin yana da hadisai uku da aka gina addini da ko biyar wasu suna ƙara sai biyar innamal a'malu bin niyyat shi zan ce cewa karkashin wannan hadisin akwai fa'idodi ko matsala saba'in da wani abu kawai al'amalu bin niyya ko innamal a'malu bin niyyat kadai fa man halaba ala shay'in duk wanda ya rantsi akan wani abu wa warabi gairi sai shi ruwaye ne kamar wanka tauriya abinda suke cewa tauriya an kwado wannan a tabuka mutum ne zai tafi zai zai tafi da abun da zai ce sai ke tambayar hanyar tukun da ko girge bagarar wabu a bagarar da ke shine tauriya to sai yake fal ibratu bi niyyatin biniyatihi la bi lafzi abin da za a yi la'akari da shi shine niyyarsa ba lafazin nasa ba kun gane wannan yawa mutum zai zo mutum kamar yadda mutum ya kullace wani abu a zuciyarsa kai kuma ga abin da kake so ya yi in ka faɗi wannan abin zai yi rantsi amma niyyarsa ta zuciyarsa yake nufi ba ta wanda ka faɗa a fili ko ba haka yawwa to shi ne yake an suwa da bin hanzala kun ji bal ibri bal ibratu bi niyyatihi la bi lafzi in mutum ya zo ma irin wannan wayan to abinda za a yi la'akari da shi ne niyyar dabarar lafazin ba kun ga anan dabara ce zai iya cuta ka anan domin da niyyar da za a amfani ba lafazin da ya gaya ba ba ya rantsa da wani abu amma a zuciyarsa ba haka yake nufi ba an zo da bin hanzala kala karajna nuridu rasulullah sallallahu alaihi wasallam to suwaid bin hanzala yace wata rana mun fito mun tafi gurin annabi alaihi salatu wasallam wa ma'ana wa'il bin hujr muna tare da wa'il dan hujr ba kadahu aduwwun lahu sai wasu abokan gabarsa ba ta shiri sai suka kama shi suka kama wa'il bin hujr wata harajar nasu an yi halibu a sauran sahabbai sai suke ganin tiran tsuwa cewa an yi halibu tiran tsuwa akan su kwace domin suka rantsa cewa wallahi ba dan uwan wancan kabila bane dan uwan su ne za a kyale suke ganin da haraju suke ganin laifi ya za a yi rantsa akan abin da ba haka bane fa halattu ana annahu azim Juhayd bin Hanzala yace ni sai na rantsi nace ta rantsi da Allah dan uwana ne na rantsi da Allah dan uwana ne fa kan la da ni da wujin ka ce da wuya da yake da ba wanda muke ni bane wannan dan uwan Juhayd bin Hanzala ne fa dai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa akbartu yace muka zo gura annabi na baki labari annal qawma da haraju an yahli cewa sauran sahabbai ya rasu lalla suna ganin laifi ne su kiranci wa halatu ana annahu asinaran sai cewa ni kuma dan uwana ne fa kana sai annabi yake sadaqta gaskiya ka faɗa almuslimu aqul muslim ka gani almuslimu aqul muslim kaga annabi ibrahim ma da ya jiyo da matarsa saratu wannan sarkin ai sai mai yar uwansa ce kun gane ai bayanin ku yar uwarsa ce alhali kuma matarsa ce ba ya uwarsa ba ce duk matar ka ba ya uwarka ba ce to ta gaske ba ko sai ce wa inna ma nu'tabaru niyatul hali kun ji yace a nan abin da zamu yi la'akari da shi shine niyyar wanda ya rantsuwa idza lam yustahlam to ga jarri ku bambanci idan har ba a nemi ya rantsi ba bambanci shine idan kuna cikin yi kun yi ciniki a kan garaje kace rantsi to a nan ba za a yi la'akari da abin zuciyar da wani abin da kake nufi da shi zai rantsi ko da ya rantsi da wani abu zuciyarsa sai Allah ya kama shi to kaga kai ne ilimin kana so kai maganin sa sai kai sauri ka zama shirin cewa rantsi kaga a je idan alƙali a kotu ya ce rantsi in ka rantsi da abin zuciyarka da wanne za Allah zai amfani da na alƙali ko da nasa da na alƙali shi za laifi ne ba a taɓa kawo wannan a matsayin ba laifi ba rantso kotu domin da niyyar hujjar ake ake so ka rantsi ba da niyyar ka ba da Allah ku ji wata sarƙaƙiya a harkar ilimi sarƙaƙiya wanda mutum bai fahimta ba sai a burma shi a duka dubbi to sai ce fa idan ta halafa fa yaminu ala niyyatil mutalib ana bi hurairah radiyallahu anhu kana قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما اليمين على نيه المستهدف ita rantsuwa tana kan niyyar wanda ya nemi a rantsi ni da nake rantsi to da tawa za a la'akari ba da taka ba wa ru qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yace yaminuka rantsuwarka alama yusaddiquka bihi sahibu shikenan tana kan sharadin abin da abokinka wanda ya nemi karanti karanti to tana kansa tana kan wannan niyya aka abin da duk zai gaskata ka akai to akan ta Allah zai ba hukunci ba kan taka niyyar ba inda da wajen sai ai mun shiga uku kuma to ka gaskiya ne mutum ya rantsi kai tsaye idan ka san mutum zai iya yaudara ka kai zaka yi kafin ya rantsi kai zaka nemi ya rantsi ko kun ya ba rantsuwa ka ce ai ba mu sai ka rantsi ba mu ba mu nemi ba zo gurin rantsuwa ba sai an yi abin ya tattara ya ce to yanzu zan nemi karanti yawwa to rantsi in kai ka ba shi jaradi ba ki yayi da kansa ba to ka kama da hannu in ka bari kuma ya gane dabarar ya rinka ya ba rantsuwa kai da to ya burma ka shi za ka ji a kota ba ba a yi dafe rantsuwa ba sai an ce kai in ka fara rantsuwa alƙali wani zai iya ma wani ko hukunta kan wa wai ce karanti an ce karance ne za a gaya ma ba a ce karance ba yawwa to sai ce lahin sama an nisiyar awil hada to ga wata garaba ba shi ma ba a warware rantsuwa ba a yin wannan alhin idan mutum ya manta an gane ko ya ce sai ya yi kafara ya yi warware rantsuwar in ya yi mantuwa awil hada'i ko kuskure man halafa Allah ya fa'ala shay'an mutum ne ya rantsi cewa ba zai wani abu ba fa fa'alahu nafiyan sai da mantuwa mantawa yayi au aqda au qada ko ya kuskure fa innahu la ya'lam to ba sai ya warware ba bi kauli ta'ala rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana duk gaba kuma ka duba tafsiri sai Allah ya ce kad fa'altu in kace rabbana la tu'aqibna in nasina aw akhtana sai Allah ya ce kad fa'altu na yadda ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا sai Allah ya ce kad fa'altu ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قد فعلت واعف عنا قد فعلت واغفر لنا قد دكا har ka gama har zuwa farko na halin communication Allah yana cewa da kai kad fa'al na yadda to saboda haka kaga inna la tajawaza li al-ummati al-khata wa nisyana wa bada wa mastakrihu alayhi Allah ya yi wa al'umma ta al'umma ta rangwame akan kuskure da mantuwa da abin da aka tilasta su illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman to sai ne wato wa bil hadisi anna Allah qala na'am kun ji a wata ruwaya Allah ya yi na'am na yarda al-istisna'u bil yamin to kyogaciya a rantsuwa da ka zo rantsewa sai kai kyogaciya wa man halaka duk wanda ya rantse ba kana insha Allah sai ki yarda Allah fa kad istafna wa la nisa alayhi to yayi istisna shine yayi dogaciya ba wani warwara rantsuwa in abin abin ba ba komai insha Allah wallahi gobe zan haka hana da insha Allah wallahi insha Allah gobe zan don bai zo ba wani abu domin ya sa insha Allah a ciki a tare ku gane shi na wasu da suke cewa in karan ne je kuma ka tuna sai ka ce in sha Allah amma ba ɗau lokaci ba amma abin da yake kyau shine a tare ana bi wa yara an nabi sallallahu alaihi wasallam kala kala Sulaiman bin Dawud nabiyullah annabin Allah annabi Sulaiman dan annabin Allah Dawud yace la dufan nan laila yace na rantsi da Allah lamul qasam na rantsi da Allah zan kewaya a wannan daren ala saba'ina mur'atan akan mata na guda saba'in muna nan gaba za mu zo kan gabar shi da ban fada ba a suratu Dawud da muke ciki yanzu za mu shiga kai um sati mai zuwa so to sai annabi da dawa sunan ta suratu Dawud ma kawai saboda labarin da za a kawo a ciki to sai akwai wannan gabar za mu zo ta gaba a wata aya yuzaifi la tufan nan laila ala 70 mar'atan na rantsi da Allah sai na ji na kewaya wa mata na 70 kulluhun ta'ti bi gulami kowace zai ta yi fada nan yuqatil fi sabilillah wanda zai yaki da daukar kalmar Allah fa qala lahu sahibu sai wani ya ce da yau sahibinsa au shakarawi almalaku ko kuma mala'ika ne yake kul insha Allah kace insha Allah walan yakun wa nasiya bai fada bai manta fala ta kulan da jayyi fa'ilun zalika kadan illa an yasha Allah falam ta'ti wahidatun min nisa'i illa wahidatun ba wanda ta yi duk cikin ba wanda ta yi a cikin matan nan su saba'in banda guda daya ja'at bi shiqqi guda ita ma da rabin ta zo bari dai to kaga an yi bari na zama mayaki ya zai zama kuma a yanzu taron sama ake ko ba ka bane yawwa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce walau qala insha Allah lam yahnas da ya ce insha Allah da ba zai warware rantsuwar ta ba wa kana darakan lahu fi ajati an gane ko wannan wani abu ne da ya rike shi cikin bukatarsa to kamar da na gaya muku muna kan gaba sati mai zuwa insha Allah wa ni bin Umar radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man halaka wa tasna duk wanda ya rantsuwa sai ya istisnai to gaskiya insha raja in ya ga dama ya dawo wa rantsuwar wa insha taraka gaira hali in ya ga dama sai yin abu ba da da ya warware rantsuwa domin ya sa istisnai yawwa in kai magana zai ce ba ai dama insha Allah ne mana lafa ala yaminin far'a gairaha khairan minha wanda ya rantsuwa akan wani abu sai ga kuma yin abun koyin abun da yace ba zai ba shi ya ba alkhairi to me zai ana bi wa yara kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man halafa ala yaminin fara'a gairaha gaira min ana hadisin yana da bayani salihi na ko cewa wanda ya rantsuwa akan ya rantsi akan wani abu sai ga wani abu abin da ba zai ba ko zai yi shine alƙairi a gare shi bal ya fil ladhi huwa khairu to yayi abin da yake alƙairi ya ce ba zan ƙara taimakon ka ba wallahi taimakon da shine alƙairi akan rajin mai taimakon wal yukabbir an yamini zai wa rantsuwa ta da kafara shikenan annahu anil israri anil yamin to hadi abu ta tojewa wato tojewa akan rantsuwa mutum ya zarfi qala ta'ala wa la taj'alu llaha urbatan li aymanikum kada ku sanya Allah ya zanto wani karan bara abun wasa wajen rantsuwoyin an tabaru ai Allah tabaru cewa ba za ku yi biyayya ga Allah ba wa tattaku ko kuma a an tabaru ku zaure ku ba Allah a duk rantsuwoyin da za ku yi wa tattaku ku kiyaye Allah wa tuslihu bainan nas sannan ku rika sulhu tsakanin mutane wallahu samiyun alim lalle Allah madaukakin sarki mai ji ne kuma masani قال ابن عباس لا تجعلن لا تجعلن عرضة ليمينك kada ka sanya wata wani karan bara wata kariya a rantsuwarka cewa Allah ta sana alkhairi cewa ba za ka yi alkhairi ba walakin kafir an yaminika wa sana alkhaira Abdullahi da Abbas yace kai ka fara rantsuwarka da aikata alkhairi kawai shi aka fito na وعن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم annabi bin da abin da Allah ya tabbata a gare shi yace wallahi na rantsi da Allah la an yaladda ahadukum bi yaminihi fi ahli adam lahu inda Allah min an yu'ti kafaratuhu allati farada Allah la an yaladda ahadukum bi yaminihi fi ahli adam lahu inda Allah wato yace na rantsi da Allah gaji nan kaga ya zo kasa yana ga ya ma alijaj shine wato mutum ya toge akan wani abu ko da ya gano kuskuren abu an gane ko ko da ya gane abun kuskure ne mutum da yace ba zai kara wato kula da matan da ko ko yace wallahi ba zai kara yi wa wanda kaza ba ai ka ga rashin yin laifi domin haƙƙin ya karkashin sa to duk da ya gane cewa rashin yin haka kuskure ne kuma ya toge to shine abin da yake magana a kai domin abin da ake kira al-lidar shi ne al-israru ala shay'in mutlaqan mutum ya toke ya tsaya akan wani abu wato usaki ba kai shine malam nawawi yace abin da ake nufi mutum ya rantsuwa da Allah idan akan iyalinsa akan wani abu da zai cutar da su idan bai warware rantsuwa ko wani abu da zai yi cutar da su zai to sai aka ce ana so ya warware wannan rantsuwar yayi kafara to shi ne nawawi ya ce in ya ƙi yin haka saboda yana jin wai idan ya yi laifi ne wato da ya warware rantsuwa shi ya riga ya rantse to in yin haka kuma laifi ne bai kyauta ba ko huwa mukhti ya ce laifi ne saboda haka duk abin da mutum ya je ya gano rashin yin zaki ba alkhairi to yayi in ya kafara har a gurin kafara haka ba ka lafi cewa ko dai kafara yin abin sannan kai kafara ko kuma kafara kafara sannan kai abu duk wanda kai yayi Imam Nawawi ya kawo wannan a cikin Riyadus Salihin duk wanda kai yayi to shine anan yake ga ya mana yake a lalle mutum ya toge wani ɗaya daga cikin ya toge akan rantsuwarsa dangane da iyalansa asamu lahu inda lahi wato asamu lahu inda lahi ya sani cewa mai zunubi ne shi a gurin Allah madaukakin sarki ko kuma ya fi zama mai girman laifi a gurin Allah madaukakin sarki min an yi wafiya kafara da wallafi faradallahu fiye da ya yi kafara da Allah madaukakin sarki ya wajabta masa abin nufi a nan shine in yin kafara shi ya fi zama laifi a kansa akan wato zai zai kewa yin wannan warware rantsuwa shi ya fi zama karamin laifi a gurinsa akan zarcewa akan laifin Allah ya za a wajen da ta gudu. Cewa yaran da ba zai musu abu to ya yi kafara shi ya fi sauki a gurin Allah akan ya toge duk da cewa ka ga idan mutum ya zo ya rantsuwa akan abu sai ya rantsi ba zai abu ba idan ya zo bai yi abun ba Allah zai kama shi ba zai kama shi ba to tsayawa a haka a gurin Allah shi ne laifi idan dai akan iyalinsa ne fiye da ya yi kafara shi ne abin da nake nufi wanda kun ga in ba iyalinsa bane yanzu wani ne daban wani ne kawai kace wallahi ba za ka yi wa yawwa kaga ba haƙƙi bane a kanka ba wani laifi da kake da shi amma iyalinka duk da cewa a ka'idar rantsuwar in an yi ba a zai yi wa abu sai an yi kafara to kai tsayawa ba kai kafara ba kuma Allah ba zai tuhume ka ba tunda ba ka yi abin ba to a gurin Allah in akan iyalinka ne laifi ya ma fi girman warware rantsuwar dini sabanin wani ne daban haka hadisin yake ne an fahimta da kyau ko yauwa to shi ne ya cika to to nan za mu tashi kafara filemi sati mai zuwa kafara da ake yi kuma an yi rantsuwa ya ake yi za mu ga yadda ka ga dama za ka yi ko ku shari'a tana da rashin shari'a da idan za ku wuce da suka ga dama suke yi saboda haka shari'a tana da yadda ta ko ba ta da shi wallahu a'lam abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladanta wanda muka yi kuskure Allah ya ɗaukakin sarki ya yabe mana muna roƙo Allah da sunan sa kyawawa da tsofin sa madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu shikon banta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu shikon guje mata اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع أخلاقك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين
على النور يقمد ولوعي ولوعي يا راي من ده هو ده